الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يومنا شدا ga watan Zimadal Ula ko hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1437 daidai da tara ga watan takwas shekara ta 2016 Allah sake kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci na kofar arewa don ci gaba da karatun dulkada ko na insha Allah watan dulkada muna ci gaba da karatu a cikin littafin almawariku fi shari'atul islamiyyati fi dawil kitabi was sunna rubutun al-sheikh Muhammad Ali Usabuni mun yi darasi daidai har guda shida wancan satin Allah ya kaddara tafiya ba mu yi karatu ba yau za mu tashi akan darasi na bakwai wanda malam ya mashi take da cewa sababu nuzuli ayatul mawarith sababin saukar da ayoyin rabon gado me yasa aka saukar da ayoyin rabon gado ayon ƙur'ani kusan kashi guda biyu ne akwai wanda kawai haka Allah maɗaukakin sarki yake saukar da su don ya shar'anta hukunci ko doka ko wani tsari ba tare da tambaya ba ko dalili kawai haka Allah maɗaukakin sarki ke saukar da su wasu kasan kuma shine wani abu ne zai faru a buƙaci ƙarin haske ko a buƙaci tambaya ko a buƙaci hukunci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai da abin da zai warware wannan hukuncin sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya sai ta zamanto ita ce waraka akan wani hukunci to duk ayar da irin waɗannan munasabar suka faru a kanta ita ce malamai suke ce mata aya mai sababin nuzul mai dalilin sauka to ayoyin mawaris guda uku da muka karanta duka suna da sababi menene dalilin da yasa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su malam zai kawo mana dalili kusan guda ɗaya ko guda biyu ya ce ruya fi sababi nuzuli ayatul mawaris riwayatun adida minha ma huwa fi sahihaini al-bukhari wa muslim wa hiya anna imra'ata sa'ad bin ra'ibi ja'at rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ibnatayha min sa'd فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن ربيع قتل أبوهما سعد معك بأهد شهيدا وأن أمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا بمال فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك ما لأتي الرويت dangane da sababin saukar ayoyin rabon gado riwayoyi masu yawa in ka buɗe sauran malamai za ga kowa yana magana daidai gwargwadon fahimtar shi ko daidai gwargwadon dalilin da yake hannun shi wannan ce sababi kaza wannan ce sababi kaza wannan ce sababi kaza minha cikin dalilan saukar ayar sababin yace akwai abin da yazo cikin sahihaini ingantattun littattafai guda biyu shine sahihul bukhari da kuma sahih muslim ingantaccen littafi da imamul bukhari da imam muslim littattafan da ahli sunna suka yi ittifaki in ka ɗauke alkur'ani to har gobe ba littafin da ya kai su inganci a duniyar ahli sunna ya ce to wannan riwaya ta zo cikin waɗannan littattafan guda biyu shine matar wani mutum da ake kiran shi sa'ad dan rabi sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ƴaƴanta mata guda biyu min sa'adin kuma ta same su ne ta hanyar sa'ad ibn rabi matar sa'ad da ‘ya'yanta da ta samu ta hanyar sa'ad ɗin kaga ‘ya'yan shi kenan faƙali sai ta ce ya manzan Allah waɗannan yaran biyu da kake gani ibna ta sa'idin ibn rabi ‘ya'yan sa'idu ɗan rabi'u ne waɗannan na? na'am waɗannan ‘ya'yan mata da kake gani ‘ya'yan sa'ad ɗan rabi'u ne ƙutila abuhuma ma'aka bi uhudin shahidan an kashe babansu tare da kai a Uhud ma'ana ya mutuwar shahada kenan tana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken tarihin Sa'ad ko ya san waye Sa'ad to waɗannan ƴaƴan na Sa'ad ne Sa'ad din mutuwa yayi a wajen yaƙi tare da kai aka kashe shi wata kirka ga tahin fada a tausaya mata ku wa anna ammahuma akhadha malahuma sai ta ce to amma baffan waɗannan yaran wata ƙilyayen sa'ad kenan ko kanan sa'ad wanda suke ta bangaren uba ko uwa daya uba daya ko uba daya shine ammu ko shi kuma ammu yana cikin masu cin gado to shi babban nasu akhadha malahuma kawai sai ya tattare dukiyar baki daya saboda sa'ad da ya mutuwa ya bari kananan yara ya bani mata guda biyu mun faɗi yadda aka yi ta rikici a wancan baya ɗin ko ya mata suke a duniyar rabon gado to wannan ga sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mutuwa tunda al'adar Laraba ba a mata ba a ba mata gado sai ta tare dukiya kawai sai tafiye shi ya kuma kyaji da yaran yi ajiyar dukiya ta ihihi yace falam yada lahuma malan bai bar musu komai na dukiya ba gaba daya tattare ta sai ta sake wa manzon Allah wata himsa wala tunka hani illa bi mali suka waɗannan ƴan matan ba za a aure su ba sai da dukiya yau duk wanda ya taso ba ba ba zai aure su aka ce to amma fa dai kai auren ahlus sunna daga ran da aka daura aure haka za a baka ita hannu da hannu ta za ka nemi gado ka nemi katifa ka nemi kayan kicin ka nemi labule ka nemi dai da tsaka daki komai kai za ka yi bayan ka biya sadaki a ustazan ma fa ina ji sai an yi da gaske ko a yanzu duniyar mu ce ko so kake kai ma an kai wahala kai akwati kai kaza to kai ma haga an sun cika gida kowa ya wahala ko ba komai ita ce to fa lalle lalle ba za a aure su ba sai da dukiya fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da mishi tabbata a gare yace yaqadillahu fi zalik Allah zai hukunci cikin wannan al'amarin tabbas wannan al'amarin ba za a yi hulu a kan shi ba da tausayawa a mutu a bar mace da ƙananan yara a kuma tattare dukiya a batta da yaran kaga ita da wahala da yara wani kuma da wahala da kuɗi ya ce lalle Allah zai hukunci cikin wani al'amarin naki to amma tun da ba a saukar da hukunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gaban kanshi ba wannan kaga kenan ya kamata mu ladabtu da irin ladabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa kisoshi za ga in aka zo gaban manzon Allah baya hukunci a kansu musamman in suka shafi al'ada ta larabawa kamar ayat zihari ita ma da haulatu ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ga mijina ya mun zahari in na barhi da ƴaƴana wulakanta za su in na dauke na tafi da su gidanmu yunwa wahal da su za ta yi manzon Allah ya za a yi yace ya za a yi dole ana cikin wannan musayar al'amarin Allah madaukakin sarki ya saukar da aya kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya garin gaban shi in bai san hukunci ba har sai Allah ya saukar masa da hukunci domin kuma ya ga wani lokacin da an zo an ce ta matsala kaza wani ce ni ko ina ganin kaza ce ya aka yi ka gano ta ba da mudubin qur'ani ba da mudubin sunna ba kawai da kwakwalo sa haka ya gano ta kamar shi ake wa wahayi sai ce haka na gani kuma ta kir a dage ana musu in aka yi nisa ce fa na ji malam Jafar a wani kaset kai wahai ya kara mata karfi ko Allah ya sa mu dace yana da kyau mu ladabtar da kanmu in baka san mas'ala ba baka san ta babu kunya a ciki imam malik a cikin tarihin sa ake faɗa wasu mutanen gari sun taba rubuto doguwar takarda tambayoyi aka mashi je ka wajen imam malik tantance mana meye matsala kaza da matsala kaza da matsala kaza da matsala kaza duk aka rubuto aka gabatar ni ne daga gari kaza wakilin mutane gari kaza tambayoyi muka zo da su ta farko ita ce kaza kaza ce wallahu alam ta biyu fa yace jawabin ta kaza ce ta uku bai ce wallahu alam ta hudu yace wallahu alam ta biyar yace kaza ce sai da aka rage ka da ya gaci to ai inda wannan ra'ayi wannan tafiyar yace ai wannan tambayoyin kusan rabi duk baka ansa su ba kuma ana taba da labarin ka duk duniya kamar ba mai ilimi kamar ka yace je ka ce wa imam malik je ka ga mutanen garin ku malik ya ce bai san amsar wannan tambayar ba in ya so ya zama yafi kowa jahilci a duniya ba matsala a ciki da haka in aka tambaye ka baka da komai ɗanka ne tambaye ka matarka ce ta tambaye ka wane ne duk yadda yake ganin kimar ka kai kuma ka ga kimar Allah man sama da wannan kimar da ake ganin ba ka sani ba shikenan ka huta ka huta sai manzo Allah ya ce to Allah zai hukunci cikin wani al'amari din fa nazalat ayatul mawarith sai ayar raban gado ta sauka yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazzil unsayaini kamar da muka karanta awin da gaba ɗaya guda uku ita kuma kafin a saukar da ayar tunda an ce Allah zai hukunci sai ta tattara ayanta ta koma gida tana jira hukuncin Allah madaukakin sarki da aya ta sauka manzon Allah aka yi mashi wahayinta yayi nazarin ayoyin ya fidda hukuncin kwanjistan da suke ciki sai ya ce a je a kirawo matar Sa'adu فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمهما عفوا sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura zuwa ga babban su mai kwahe duka kenan ko yace a kirawo ni yana zuwa da ya zauna sai yace an aadi ibn taysadin as-sulusaini yace to ƴaƴan sa'ad wannan guda biyun tsaga dukiyar gida uku in ka tsaga gida uku ba su kashi biyu saura nawa kenan saura ɗaya ko wa ummahuma ita kuma babarsu ba ta ɗaya bisa takwas na dukiya idan ba ‘ya'ya ɗaya bisa hudu ko inda ‘ya'ya ɗaya bisa takwas to ga ‘ya'ya guda biyu ta zo da su da aka aka ce ba ta ɗaya bisa takwas su ‘ya'yan ka ba su biyu bisa uku nau ne zai rage a cikin dukiyar na in an fidda biyu bisa uku an fidda ɗaya bisa takwas nawa ne zai rage na? ɗaya bisa takwas ne zai rage a cikin duka za a ba ta ɗaya bisa takwas sun a cikin duka za a ba su biyu bisa uku yana da ya kamata insha Allah tun daga rana ta yi mu fara shigowa da alloko da allo yau dai mun makara ko amma insha Allah tun daga rana ta sai mun fara shigowa da allo insha Allah ita raban gado ba a fara fudda na wani sana a ce a fudda na wani duka a dunkula ake fuddawa na to a nawa ka raba dukiyar na mala ya ce duka dukiyar za a raba ta gida 24 ne ya za mu raba ta gida 24 a'a so nake muke tafiya tare da masu karatu na a ba yawan dukiya dame mu yawan kaso yanzu ya dame mu tukunna yawan kaso tukunna in ya so sai kuma ka san rabon yawan dukiyar ita ka'idar yanzu misali tunda an ce su wannan a basu biyu bisa uku ya ake rubuta biyu bisa uku a boko ka yi biyu a sama ko sai ka kwantar da kara ko sai ka yi uku a kasanta shi ne abinda za ka yi to biyu bisa uku a saman sai ka rubuta 'ya'ya mata don manta in tafiya ta yi tafiya ko sai ka dawo gefe saurawa ya rage uwa ko sai ka sa nawa aka ce a bata ɗaya bisa takwas ko sai ka ɗaya a sama ka kwantar mata da kara sai ka sa takwas akwai sauran mai kaso babu wane ne na ina zuwa shi in aka in muna rabo yanzu daga yau in muka ce mai kaso yin wanda qur'ani ya ce masa ɗaya bisa kaza ko biyu bisa kaza ko uku kaza in dai asubi ne shi abin da ya saura kawai zamu bashi yanzu muna da biyu bisa uku muna da ɗaya bisa takwas ko sai ka ja musu layi LCM ake nemowa ko to me ne zama LCM na uku da takwas wace lamba ce uku za ta shiga takwas ta shiga ba ka so ashirin ashirin da uku hudu ko na in ka ajiye ashirin da hudu a ƙasa mu tara hankali a guri ɗaya inda mun raba ajin ta ba zai yi ba yauwa in ka ajiye layi ka ajiye ashirin da hudu a ƙasa nan ba bi bisa uku aka ce ba ko to sa uku a cikin ashirin da hudu sau nawa ta higa takwas ko sai ka yi sau nawa nawa ce a sama to tun da ka higa sau takwas sai ka ce kuma sau biyun da take sama tun da an ce biyu bisa uku nawa kenan sai ka aje sha hida a saitin 'ya'ya mata sai ka yi plus nawa ne kashin uwa ɗaya bisa takwas ko sai ka higar da takwas cikin ashirin da hudu sau nawa za ta shiga sau uku nawa ne a saman takwas sai ka yi uku sau ɗaya nawa sai ka yi uku yanzu kana da sha shida kana da nawa sha shida a tara da uku nawa sai ka koma gefa sai ka sa sha tara da mai ka raba su ashirin da hudu ko sai ka fitsa ashirin da hudu a kasanta yanzu ‘ya'ya mata a shi ke sai dai wani satin yanzu ‘ya'ya mata idan ka ba su sha shida in kuma da za ka ajiye higo da hika ajiye yanzu yaya mata idan ka ba su sha shida su biyu suna da nawa kenan takwas takwas ita uwa in ka bata uku ka sallame ta sha tara in aka ɗebe ta cikin ashirin da hudu nawa ne zai saura saura biyar ko biyar ɗin da ya saura shine za ka ba babbansu ka sallama kowa a cikin rabon gado ita mata ta samu ɗaya bisa takwas ita ce mai kaso uku kenan to yanzu da ka samu wannan wannan suna da kaso goma sha shida wannan yana da kaso uku wannan yana da kaso biyar ashirin da hudu da ashirin da hudu ba an yi daidai da daidai ba matsala ta kare yanzu abin da ya dame ka kuma uwar kudin nawa ce aka bari yanzu kai ka samu kaso sannan kuma ka samu abin da kudin da za samu sai aka yi rasa aka ce abin da ya bari miliyan 24 shi to da nawa ka kasa dukiyar tasa LCM ɗinka 24 ko ɗaya ka ce to miliyan 24 a raba ta gida 24 nawa za ka samu za ka samu miliyan 1 hasa 24 ko ‘yan aya mata haika ba su miliyan 16 takwas takwas kenan babarsu haika ba ta miliyan uku babbansu he ka ba shi miliyan biyar ka sallamu kowa he ka samu kaso sannan kuma he ka raba dukiyar iyaka adadin kasan da suka fito sannan kuma he ka ba shi adadin kimar kasan shi mai uku ka ba shi uku mai biyu ka ba shi biyu mai ɗaya ka ba shi ɗaya mai jiran saura an yi saura ka ba shi saura in babu saura allah kiyaye hanya mun gama da wannan kaso na farko ko ko da wannan sababin sauka na farko wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa ‘ya'ya biyu bisa uku mace ɗaya bisa takas saura na bafansu waruya ma da ya ce an da rawaito an na hanazar fi sha'anin abdurrahman ibn thabit ita wannan ayar ta sauka ne akan wani mutum da ake kiran shi abdurrahman ibn thabit abdurrahman ibn thabit sai ya ce akhi hassan ashya'i dan uwa hassan ne mawaki wane ne hassan mawaki Hassanu bin Sabit ko shine wanda ake aje mashi karaga irin wannan a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya harde kafarsa kuma ya dinga rero waƙoƙi shi aikin sa kenan a musulunci in an wa musulunci ta'addanci ya ba a kirga masa kujera a gindin mambarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dinga rero baituka yana ramawa musulmi sai kuma duk balarabe inda ya ji an saki wani baiti mai daɗi to a ungurumin daji kaje zaka je na rera wannan waka to wanda aka wa wannan wakar sai kasa fitowa daga gidan shi shi akin da yake wakana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a lokacin in yana sai manzon Allah ya jinjina masa ya ce mazareru mala'ika jibril na tare da kai in ya je da zai tuntube mala'ika jibril zai nakanta mishi abin da zai faɗa sai ya faɗa shi yasa a lokacin da ya ma baiti ɗaya gara a soke ka da takofi ya fi sauki ya ce to dan uwan Hassan ibn Sabit sai ya ce mata wa taraka imra'atan ya mudu ya bar matar shi ta aure yuqalu laha ummu kahha ana cewa matar ummu kahha wa taraka khamsa akhawatin ya bar kuma ƴan uwan shi mata guda biyar uwa ɗaya uba ɗaya ne uwa ɗaya ne uba ɗaya ne ya dai bar ƴan uwan shi mata guda biyar faja'a alwarasatu min ar-rijali ya'khuduna al-mala sai ga magada cikin maza sun zo kawai suna nufin su wawahe dukiyar banda mata ko mata da Allah ku koma gefe ku je gida ku je gida ku je gida mu za mu dauki dukiya mu tafi da haka hega ƴan maza sun zo za su kwashe dukiya fa shakat ummu kahha ila annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ita wannan matar Abdurrahman ibn Thabit wanda ake cewa ummu kahha sai ta kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce fa ga abin da ya faru da ni da ƴaƴana mata guda biyar gaba ɗaya 'yan uwan sun kyale mu za su tattare dukiya su bar mu mu da matan ya zami su su shida kenan da ita da 'ya'yanta guda biyar a nazalat ayatul mawaris sai wannan ayoyin rabon gado suka sauka kamar da ibnu jarir tabari ya rawaito a cikin tafsirin shi kaga kenan ko dai ya zamanto a dalilin 'ya'yan abdurrahman ibn ne ko ya zamanto a dalilin 'ya'yan sa'ad ibn rabi akan ayar ya sauka shine malam ya ce wa ayyan ma kana ko ma dai wannan sababi ne ya kasance na abdurrahman ne ko na sa'ad ne faƙad nazalat bi sababi hirmanin nisa'i min al-miras sun sauka ne dai a dalilin ana hana ƴaƴa mata gado nan mata ne guda biyar can mata ne guda biyu kowane sababi ka ɗauka a dalilin an hana ƴan mata gado ne a dalilin haka ayat ta sauka malam ya ce wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani Allah ya sa mu dace yanzu mun gama da sababi sai yusikumullahu da muka karanta a baya ko sai mala yace to ma yustafadu min ayatil mawaris su ayoyin mawaris din a dunkule in muka bi su dame dame dame zamu fa'idanta cikin shi sai mana dugu na farko bullet na farko ko sai yace ahkamul banina wal banat a cikin turorin gado ko ayoyin gado abu na farko da za mu fidda shi ne akwai hukuncin magada maza 'ya'ya da kuma magada mata wanda suke 'ya'yan mamaci ne sai ce awwalan qauluhu ta'ala abu na farko shine fadin Allah madaukakin sarki in zamu bi ayar daki da daki sai ce zakari mithlu hawzil unsayni ga ɗa namiji akwai kwatankwacin kasan 'ya'yan mata guda biyu sai mala ya ce turshidu idal ahkamil atiya wannan dan gutsiran zai ba mu hukunce hukunce kamar haka yace alif idza khallafa almayyit dhakaran wahidan wa untha wahidatan faqat yace idan mamacin ya bar da namiji kwaya ɗaya tak da ya mace kwaya ɗaya tak khallafa ya bari tun daga nan zamu duk inda zamu je zamu yake san mu khallafa khallafa ko in an ce khallafa ya mutu ya bar a raye kenan to idan ya bar da namiji kwaya ɗaya tak da ya mace kwaya ɗaya tak sai ma yace iqtasamal mala bainahuma yace kawai za su raba dukiyar a tsakanin su lidhakari sahamani walil unsa sahamun wahid lidhakari da namiji sahamani zai zamanto yana da kaso guda biyu as-saham duk inda muka tadda saham nan yana nufin kaso kenan ko share in ji bature ko na'am duk inda muka same ta nan gaba yana nufin kasan da mutum zai samu amma asalin saham a larabci yana nufin mashi ko to duk inda muka samu saham yana nufin kaso to ka raba dukiyar gida uku kaso biyu na ɗa namiji kaso ɗaya na ƴa mace saboda an ce lizzakari mithlu hadhil unsayni wannan idan fa duk duniya ba abin da ya bari kawai sai ɗa namiji da ya mace ana kira ka da Allah akara muka Allah doka raba mana gado to da wadawa ya bari sai ga ɗa dai ga ya ina babansa baya nan ina baban shi batta nan ina kakan shi baya nan ina kakarsa batta nan an kare ina ji rikici ai ko ina matarsa batta nan sai me kuma ba hikenan ba waɗannan guntun bin su ne za su rage gado ko da an samu ɗan uwansu waɗannan bin duk sun tura da su gefe dama wanda zai iya cin gado ko suna nan shine kaka ko kaka ko ya namiji ko mace namiji ya hau makwafin uba ita kaka mace ta hau makwafin uwa daga kowane bangare ta zo kuma tana hawa makwafin uwa ɗin kenan mace ita ma tana hawa ba wanda yake ture ta a gado in an rasa su to wannan ɗan guda biyu kawai su ne za su cinye dukiya kana ba kawai tsaga ta gida uku kai dauki biyu kai dauki da shikenan miliyan 30 ce kai dau miliyan 20 kai dau miliyan 10 shikenan naira uku ce kai dau naira biyu kai dau naira daya shikenan rabon kala rawi ko sule da sisi ne ya dauki sule ya bata sisi shikenan magana ta kare ko ba sai abu na biyu idza kana alwarasatu idan magadan sun kasance jam'an mina dhukuri wal inas tare maza ne da taron mata nan kuma sun yawaita kenan ko fa innahum yarithuna al mal malan yace za su gaje dukiyar li zakari dhi'fa al unsa ga da namiji ya samu rubin rabon mace su su nawa ne ƴaƴa maza guda goma ƴaƴa mata guda goma ba ƴaƴa 20 ba kenan sai a raba dukiyar gida nawa sai a raba ta gida talatin maza su ɗauki biyu biyu sau goma ba ashirin ba ta tafi wannan su ɗauki ɗaiɗai sau goma talatin ta tafi shi kenan kawai ka zo kalli yawan kawunan nasu maza guda bakwai ne kaso goma sha hudu mata guda takwas ne kaso takwas takwas ga sha hudu nawa kenan ashirin da biyu ko ɗaya ka raba dukiyar gida ashirin da biyu waɗannan su ɗauki biyu waɗannan su ɗauki ɗaiɗai shi kenan ka ƙare rabanka walaikun iyaka kawai abinda muka samu kina a magadansa na farko kawai namiji da mace su kaɗi ne magadan na biyu ‘ya'yansa ne amma suna da yawa maza suna da yawa mata za mu zo da za mu samu sauran magada jim sai ce idza wujida ma'al aulat asharu furudin kazzaujaini awul abawaini yace idan aka samu tare da ƴaƴan asharu furudin ma'abuta kasu kuma abuta tsagi daga alqur'ani ma'abuta kaso shi da za a ce mashi 1 over kaza ko 2 over kaza ko waɗanda suna ake kiransu ashabul furud yuzikum Allahu fi aladikum li dhakari mithlu hadhil unsayin fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak ya'ya mata ashabu fardin ne ana in ka tafi can kadala ko fa li kulli wahidin minhum as-sud fa in kanu akthara min dhalika fa mushurakau bi thuluth sulusi zaka ba su ashabu furud ne hada su zaka yi ka ba su sulusi ashabu furud ne in dai an ambaci ka sanka a alqur'ani kai ne ake kiranka ma'abocin kaso qur'ani ya ce a baka kaza ya ce to yanzu idan ka samu ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata tare da su akwai wanda Allah ya ce a ba su kaza a kan kaza ya za ka yi rabon gadon naka sai ce fa'inna na nu'uɗi ashabal furudi awwalan ya ce to mu masu rabon gado za mu ba wa masu da faru wanda Allah ya ambaci kasansa a alƙur'ani sun ma ta bakka na ƙasimuhu bainal auladi sannan abin da ya saura sai mu raba shi tsakanin ƴaƴa lizakari mislu hafdul unsayyin ga ɗa namiji ya zama tona da kwasankwacin rabon ƴaƴa mata guda biyu to ya za'i mutum ya faɗi ya mutu sai aka ce ga mahaifin shi a raye ga kakarsa a raye uwar uwa ko uwar uba ya za'i na? eh na? yanzu ai tambaya ne ma kuke tambaya ta ko? eh yanzu ba kanan jim ne ya bar ƴaƴansa maza da mata amma tare da su akwai wanda Allah ya tsaga kaso ya ce a basu to mala ya ce almanzilatu aljaddatu bi manzilatul ummi a gurin masu gado in aka samu kaka to tana matsayin uwa ne daga gidan uwa ta fito ko daga gidan uwa ta fito ko yanzu uwa muke neman ta ɗanta yana nan zai ci gado ita yanzu ba ruwanta da ɗanta kawai uwarsa da batana yanzu canjin uwa ake nema saboda haka kakarsa ta wajen uwa ce ta zo ita ce za ta hau kujerar kakarsa ce ta wajen uba ta zo ita ce za ta hau kujerar ka'ida ce mai ƙarfi sai a rike ta in su biyu ne ka hada suka ba su kasan wasu je su raba ba su yi damba ba in ba ran uwar ake magana in uwa tana raye kai tsaye ta za ta dauka in ba ta raye etta tana raye uwarta tana raye ita za ta dauka uwar uwa mijinta tana raye yanzu ita ce a makwafin uwa ita ce za ta hau ta dauki wannan gadan nata in su duka biyun suna nan kasan uwa za ka ba su su koma gefe su je su raba to yanzu ga kaka ga uba ga kuma 'ya'ya maza da mata ya zami sai a ɗauki me don mai karatun ba a baya ko? fa'ilam ya kullahu waladun wa warisahu abawahu kafin wali awahi li kulli wahidin min humasudusu min mata raka in kana lahu walad wali abawaihi ga iyayen shi guda biyu likulli wahidin minhuma ga kowanne cikin guda biyun as-sudusu mimma taraka ɗaya bisa shida cikin abin da himamacin ya bari in kana lahu walad in yana da ƴaƴaye na cikin sa to yanzu ƴaƴayen ga uban nawa zaka bashi bisa alqur'ani na kamar tsoro kuke ji ɗaya bisa shida za ka ba tun da ta a bahi su da siko kawai ɗauki ƙur'ani ka ce ƙur'ani a bahi ɗaya bisa shida ba ka da matsala duk kotu na za a je ɗaya bisa shida ba baga ɗaya bisa shida ba uwa ta rage ba uwa bata na muka ce kaka tana gurbin uwa ke ma kaka ga ɗaya bisa shida yanzu ka ɗauke biyu bisa nawa kenan ka ɗauke biyu bisa shida kenan saura hudu bisa shida ko hudu bisa shida shida za ka raba wa 'ya'yan cikinsa maza da mata da zakari mithlu hadhil unsayi in kai wannan baka da matsala a raban gado yanzu aka iya raba mana gado kala uku kenan a bar ya da da ba matsala a ba taron maza da taron mata babu kowa tare da su kirga kawunansu kawai maza rabo biyu mata rabo ɗaya yake nan ka kare ɗaya ɗari ya bari hamsin maza hamsin mata raba dukiyar gida ɗari da hamsin maza biyu sau hamsin ba ɗari ba mata ɗaiɗaiɗaiɗai sau hamsin ba ɗari da hamsin ba hike nan miliyan ɗari da hamsin ya bari maza miliyan biyu mata miliyan ɗaiɗai hike nan ka san ba a barin ya'ya da yawa yi kuɗi da yawa yau ko? sannan rayuwa in gaba aiwa da yawa to kuɗi gare ki na'am na wannan na jim din ya hudu hudu eh na eh eh hudu bisa shida ka ba uba ɗaya bisa shida ba saura biyar bisa shida ba kai ka sake ba kaka ɗaya bisa shida ba ka ware biyu bisa shida ba nawa zai saura saura hudu bisa shida shine zaka ba ayyan maza da ayyan mata su daba dal sai abu na dalun idan taraka almayyitu ibnan wahidan idan mamacin kuma da ɗaya tak ya bari fa faqat a duniya ya za a yi duka dai kwahi sai kun ba mu dalili eh dai kadai eh duk ba mu zo kan wasiya ba tukuna na mu tada wasiya a gaba idan mutum ya mutu kawai ya bar ɗansa hi ɗaya tak a duniya ba uwa ba uwa ba mata ba koma hi ɗansa ƙwaya ɗaya tak ya zama masa mu faru daga damato malam ce duka za bahi me yasa za bahi duka ya haife duk ba ma maganar wasiya yanzu kawai ga kuɗi ga ɗa me yasa kawai za mu bashi gida duka in muka bashi rabi muka ce me yasa ka bashi rabi mu ce yasa hiya haife shi a ƙurani ya kace a bashi duka ina za babu sauran da zai ci gado ba za a rasa ba ai dan kana da guda ɗaya kawai za a yi samu da su ci gado idan hana su su ci gada na yawwa yawwa eh idan aka bar mace da namiji za su yi dukiyar ko in aka bar namiji sai yi duka eh in aka bar mace ita kadai fa to ga ma lura na'am na'am da na kuɗin haƙuri ku zai da cire karatun na'am eh yana da to me yasa ne na da gaba ɗaya ka'idan da zakari kenan malam nura kaida da zakar mita da zuun sai ne malamai suka ce shi qur'ani yake amsa kansa da kaka amma ba karatun primary qur'ani yake maka ba shi yasa dama qur'ani yake sai maka in ya ka maka hukunci sai ya ce mutane su yi tunani da mutane su hankalta mutane su ba haka ake saka maka hukunci kwararra ba kowa ya gani so ake kwakwalwa ka ta yi aiki da yazo sai ya ce maka in ya mace kwaya ne takiya bai a duniya a bata rabi to idan ai yana da miji kwaya ɗaya takima in ka ce a bahi rabi to kenan da mace da namiji kaso iri ɗaya sai ci in ko namiji yana riba mace in ta ci rabi to namiji kamata ya ci nawa kenan ya cinye duka sai ka dora masa ka'idar da zakari mislu abdul unsayni ko da din shi ɗaya ne a gurin kenan in mace za ta ci rabi namiji kenan zai iya cinyewa duka malam ya bayyana a cikin insha Allah ta'ala sai yake cewa idan ya bar ɗaya guda ɗaya tak fa innahu ya'khudhu kullal mali yace to zai kwashe dukiyar ne baki ɗaya wa hadha yace wannan hukuncin wa in kanat al-ayatu lam tanus alaihi sarahatan duk da cewa ayar kwararra bata gaya mana ba cewa za a ba wa dashi kadai dukiya baya a qur'ani babu amma kwakwalwa za ta yi aiki ta gano cewa za a bashi gaba daya me yasa yace illa annana nastati'u idrakahu min majmu'il ayatayn zamu iya riskar wannan hukuncin illa annana mu kam nastati'u zamu iya idrakahu fahimtar hukuncin min majmu'il ayatayn idan muka ga hada ayoyin guda biyu ko kuma muka hada gabobin ayoyin guda biyu ayar guda biyu fa inna qawlahu ta'ala ko fa innahu fa inna qawlahu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki ne zakari mislu habdu unsayni ga ɗa namiji akwai rubin kasan mata guda biyu ya dullu al'ana da suka zakari mislu habil unsayi yana nuna mana cewa kasan namiji daidai yake da rubin kasan mata guda biyu wa qauluhu ta'ala da fadin kuma Allah madaukakin sarki wa in kanar wahidatan fala hadis in ita ɗaya ce tana da rabi fa yalzamu min majmu'il ayatayn to kenan zai lizumta in muka dauko da ribi a tan da rabi anan me ribin rabi guda kenan ko in aka ce a riba rabi ya zama guda kenan ko yace to in zamu hada ayun guda biyu anna nasibal ibni idan farada jami'ul mali zai zama to kasan da namiji in yake anta a bashi dukiya baki da na kenan ka samu matsalolin gado guda hudu in ka yarware su da namiji da ya mace raba dukiya gida uku wannan biyu wannan da maza ne da yawa da mata da yawa maza su dauki kaso biyu biyu mata su ɗauki kaso ɗaiɗai kar a yi gaban da zai yi guntu kada ba su wannan za su kwahe a garin da lokaci a raba ta gida ashirin da biyar za a ɗayan to fitina ka haifar ka raba su daidai yadda ba zai yi guntu ba ba a fita guntu a raban gado na uku ya zamto akwai mai kaso wani a a bahi kaza to karabawa wanda Allah ya ce a basu karan su tafi in sun baka guri kuma sauran ya guri raban yar gida kai ɗauki biyu kai ɗauki ɗaya ka gama idan ɗane kwaya ɗaya tak duka dukiyar ɗauki mutum ya kira ga ce da Allah ta maka Allah ga muke so ka raba mana kai ka zo da wai da wai maganan kai wala ni da ubana ni kadai ya aifa ina babansa bayyana ina baban shi battana kakansa bayyana kakarsa battana to ra'ayi kuma matarsa battana sai wa akwai wansa akwai kanansa ko da wansa da kanansa wannan dan ba zai bari su ci gado ba kai ka ce to ita ai kamun kallar ruwa ka duk abin da ka san nasa ne kawai je ka dai sai ka zuwa kai ta garka wa alaikum salam na zai ci eh eh da annabi adam yana nan zai ci ana kare maka da annabi adam yana nan zai ci rabon a dai ka san a kare tafiya annabi adam kakanka ne ko to da ka mutu aka ci annabi adam yana nan yana nan to duk kowane gida aka raba gado in dai ba uwa to an kai maka kasan kaka ne karshen tafiya sama ko ne malamai suke cewa wa in ala duk hawan da zai yi to tunda wanda yake ni tabbas duk wanda yake da fahi a duniya in aka bi gida gida gida gida akwai tunda za a tike annabi adam to duk gidan da babu uba ba kaka na kusa ban na kaza ba da kaza iyaka na ita annabi adam a ce aga can a garin maka azumi to ya dauki wannan kaza an kai mashi shine karhen hawa sama kenan ko bare da gaske na'am na'am na'am na na'am inda da kaka baya gado tsammani kake ku tabbas na kana da yakinin haka ne ina da yakinin ba haka bane saboda farko sai aka yi tsammani kake tun da tsammani kake da kaga hika na hudar da mu amma da kace yakini kake to yakini ne kaka yana gado da da eh ai hi kaka yana fitowa da bangaren uba hi gado bangare biyu gare fiffike biyu gare fiffiken ƙasa da fiffiken sama sama bata hana ƙasa ƙasa bata hana sama na na hi kadai a duniya eh da kaka kakan hi an ba shi tukunna dan ya wawa ya saura na eh kware na eh na'am yanzu misali abdullahi ibn amru ibn as ko ga as ga amru ga abdullahi ko sai amru ya mutu kada akwai as a sama ko akwai abdullahi a ƙasa ko to inda duk wannan as din har ne mun bada misali da shi dai ko ne faɗo suna na kusa kusa haka banda son bada misali kuma da wanda yake rai to inda wannan kakan nasa musulmi ne jikan dan ba zai hana kaka ya ci gado ba kamar yadda kakan ba zai hana ɗa ci gado ba shi kaka duk inda aka zo rabon gado uwa baya nan kawai rabon uwa yake hawa shi kaka a matsayin uba yake a gado da haka kenan in uba bayyana ko kaka ko nawa ne an tafa da kuma ya hawa matsayin uba na'am Di akan kaka na yake magana ko kaka masa kake magana duka kakanni kake magana na'am shi ma yana kawo maka hadisi ne wata mace ta zo wajen manzo Umar dan Khattabi ko Abubakar sai tana tambaye shi ina raban kaka yace babu raban kaka a alqur'ani sai amma shi sahabbai inda wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan raban kaka magana sai daga cikin sahabbai ina ji mughiratu ne sai ce tabbas ina zaune an dora bangado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba kaka daya bishi da kasanwa kenan kasanwa sai ce to ku ba ta ɗaya bisa shida to wacce ta zo muƙaddara ta ɓangaren uwa ce ta zo ina zuwa ya haƙuri da wata hekara ta dawo he kuma duka aka taɗe ɓangaren ita ma ta dawo wata hekara muƙaddara ta ɓangaren uwa ce ta zo wata hekara ta ɓangaren uba ta zo daidai lokacin da ta zo kuma umar ɗan khattabi ya rasu ai abar ya rasu sai ta ce ita ma a batar bo sai ce a alƙur'ani babu amma an shaida a gaban abubakar ɗayar tana da akwai sai umar yake ce amma tun da dai matsayin kaka kike ita ma matsayin kaka take to a ɗauki rabon waccan ɗin a baki in kun zo ku duka a ba ku je ku duka sai ku je ku raba da haka kenan bisa wannan kasan kenan duk inda kaka mace take tana zuwa ta hau rabon uwa ko da ɗa ko ba ɗa kenan ita kuma ita ce tambayar da malam abu yake shi kuma namiji ne kaka duk inda uba yake to kana ne inda kaka na raye kana ɗauko ka ɗora shi a kan rabon uba ɗa baya kana hicin gado shi kaka a matsayin kawai mai rabo yake a ƙur'ani inda ake rikici kawai shine a ce maka ga kaka da kuma mamaci uwa ɗin bada to su ne ƙafi yanzu ake bare uban kakan zai koyi su tunda an ce matsayin uba yake ko ba zai koyi su ba yasa aka ware masa babin sa da ma mukaddima nake ji min ne zamu tada insha Allah shi kaka saboda karfin sa a gado mabahasi guda aka ware mashi ka na ban kaka da haka da ba hana kaka ya ci gado insha Allah kamar yanzu kai inda Allah zai kaddara ka samu yaya kuma sai Allah ya kaddara babanka ya kwana kai ka riga shi tafiya yanzu a riga 'ya'yanka ga kuma babanka me dangantakar 'ya'yanka da wannan makaka ba da ɗa to waɗannan za su hana babanka ya ci gado to idan babanka ba nan ya zama babansa yana nan za su hana ne da tambayar da ke amala abba ƙwarai da gaske shi duk in ka yau wato mala kuma sau da kamar in kana duba a sahabul furud duk inda gado rikice maka to kuma ka ɗauko a sahabul furud a cikin maza guda goma sha biyar ne bi tafsir ko a dunkule guda goma kasar da kaka yana ciki to idan kaka ke nana cikin gado duk wata matsala daga bangaren gado aka ce kaka to kashi da bangaren matsawo a bayana in kada bangaren mata a dunkule su bakwai ne in za ka raba su su goma ne ya ka ce maka akwai kaka ta mace to duk inda uwa bata nan kaka ta ta ci gado akwai sa'idodi da dole he karke sai za ka tafi a raban gado shi kaka in dai uba bayanan to dole he an bashi ita kaka in dai sunanta kaka in uwa bata nan dole he an bata in sunansa jika duk inda da baya nan dole he ka bashi mun gane inda jika ne na mutu duk inda da baya nan dole sai an bashi jika ta mace ita ce take da bukatar karin bayani inda ta mace ko karanta ta mabara kasu da yawa na'am wa alaikum na'am eh na'am eh na'am shi kara wanda ya haifi uwa a gado inda suke ce mashi ajadul fasis kakan banza haka wasu da gado suke da tsarin tsalakin sai wasu ajadul fasis kakan banza ne kawai in dai uwa ya haifa sunansa kaka uwa ya haifa to kakan banza ne sai arasa yadda za a yi da muke kawai ba a tsaro da abahi sai in kawai ba yadda za a yi da ruwa za a tsaro da za a bashi yasa suke ce mashi kakan banza na'am alaikum eh eh eh na eh to ne da ba da zamu gane ai mu ba kansa daidai daidai ba misali da zamu gane ya yanzu dan bayyana ɗan uwan mutum suwaye suke saura ɗan uwan mutum suwaye suke saura wata kila kayansa ko yayinsa ko kannansa ko bakwanninsa ko bafanninsa sai su yi taje dukiyar har zuwa lokacin da za a bada hukunci tabbas yana ya mutu sai ya sarar dukiyar abinda za a yi kawai abinda ya bari ya bar gidaje kaza ya bar fuloshe kaza ya bar bolhe guda kaza to ya za a yi da su ce maimakon a bar gonar ta mai kinoma mai kebin kudin haya wannan gonar ita na gaya a bada naira dubu uku din ladan noma mana sai a zo a faɗa masa kudin gado wannan idan a bada hayasa dubu hamsin sai a faɗa a cikin kudin gado ba shi kashirin sai ta kana ina ce wallahi ina lagos ya ka tana taɓa nake saka tun daɗewa kai ya bar kuɗi ta can kana taɓa bacin ka taɓa a gida sai ku tattara kuɗi kawai wahi kenan sai aka yi tafiyar da tabbas ba da tabbacin cewa ya rasu wata irin rasuwar a bayan rasuwar mahaifin shi ko kafin rasuwar mahaifin shi sai a tantance kafin rasuwar mahaifinsa ya kamata ya gaji shi a bayan rasuwar mahaifinsa ne suwa ya kamata su gaji shi sai a ba su dukiya shi kenan ba daga ba nan da ake rabewa sai an tabbatar da cewa lalle muna mutumin a hukuncin da ya rasu wata kada zuwa zamani duk wata kafa ta social media whatsapp ne facebook ne instagram ne ko na yada bbc hausa bbc turanci nta hotuna ko ina an lika in wani yana duniya ya zo baban sa ya rasu ga gado ya bar masa kada ce bahi in yake zuwa ko zuwa ba sai ya rasu ga gado ya bar masa aka yi shekara goma ana ba da sinin cigiya da sanarwa bai zo shi ba ya ka ji gaban alƙali alƙali zai ce ina wannan yaron ya mutu in alƙali ya ba da hukunci ya mutu shi kenan ya mutu sai a raba gado sai ala dawo da hibacin raba gado ko wanda bai cinye ba heba wanda ya cinye kenan na'am to kan gaba ya gabar tambaye ko mu je kan gabar mu ci gaba da tambaya ha hukunci na gaba sai malam yace baqi hukun hukunci ne rage auladul ibni ƴaƴan da auladul ibni ƴaƴan da an gane da yake nufi jikanka amma ta hanyar ɗanka ba ta hanyar ƴaka ba ƴaƴan da ya ce hauna waɗannan ya ƙununa ƙamar auladi iza ubiyu suna tsayawa ne matsayin ƴaƴan jikinka idan ƴaƴan jikinka ba sa ya ƙununa maƙamar auladi iza ubiyu suna tsayawa ne mafafin ƴaƴan jikinka idan ƴaƴan jikinka ba sa ka ji ƴaƴa da yawa kuma sai Allah ya kaddara ta sirra su kafin kai amma sun haihu sun yi sun haihu yanzu kana da jikoki kusan ashirin a duniya amma ɗako ɗaya ba to kana rasuwa waɗannan jikokin naka wanda suke ƴaƴan ƴaƴanka ne maza za su yi watan da dukiyar banda ƴaƴan ƴaƴanka mata a ƙada da ƴaƴanka mata guda uku ƴaƴanka maza da biyu to duk da ya fito da gida ƴaƴan mata sun zanto kawai ƴan liko waya da wanda nawa ya samu wanda ya samu da abin da kawai da su yanzu ƴaƴan ƴaƴanka maza su ne za ka taɓa wannan dukiyar a raba musu ko babu zaɓi a ciki shi ne ke ta idan urewu tarika wannan kwalli an kaula huta saboda fadin shi Allah madaukakin sarki yusikum Allahu fi auladikum yace yatanawalu al aulad as sabiyina wa aulad al ibri mahama nazalu bil ijma'i wannan yana shafar ƴaƴan tsatsu da ƴaƴan ƴaƴaye mahama nazalu ko ya suka sauka jika dan jika tattaba kunne dan tattaba kunne dan dan tattaba kunne ai kaga saukar ta yawa ko amma kai kana da kwarin rai ka kai jikokin ga goma na haɗe ne kawai kai to can nan haɗe yanzu bisa haɗa koyi gare ka ko duk yadda ya sauka in ya ɗan baya nan to ɗansa baya nan ɗansa baya nan ɗansa baya nan ɗansa in aka maha nazalu dan karka sha wahaye ne ko wata kila ta maka ɗan ɗan ɗan ɗa mai lissafin ya gaji kuma ya dauka ga inda ya gaji sun ƙare a duk inda ya sauka ƙasa inda ya za a iya dressing descendant ɗin shi ko ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan har ka ga waye za ka je ɗan to he ka bayi malai tana bil ijma'i da hukuncin dukkan malaman gado sun ga haka yake bangare biyu ne akan ayat muka taba ɗayan lokaci ya ku za sai mu bar ɗayan sai mu tashi akan hukumul abawai anan zamu samu barka insha Allah wala ba Allah ya sa mu alaikum wassalam ga wani ya fara daga hannun da wa alaikum assalam na'am na'am na'am eh na'am duk wannan hukuncin da muke gaba ɗaya ya shafi namiji ya shafi mace a ce aka yi wasu yi kuma lafi auladikum na'am na'am eh eh to ita ta musu ko a ta da kai uwarta ko ita din akwai da kai uwarta akwai da kai uwarta to ita wannan da kai uwarta ta hide zama kamar zaki ba baban ta ba duk wacce mace uban da ya haife ta baban kakan da ya haife ta ko uban da ya haife ta ba kakan ta bane to in mace ce in namiji ne in dai wahaifa sun kakan banza ko a bangaren mace ko bangaren miji wanda ya haifanta ba kaka banza ne wanda ya haifa baban shi kaka banza ne ko aka yana nan ita kuma ta yi kuma hukumar da kuma kowa ya rasu haka hukuncin ita mace sai ta su mutum ya rasu da kusa yake zai canja ba yanzu mace ta faɗi da mutu sai ta bar ɗan miji da ya ya za a yi lalakari mutum abdul usai ne mace ta rasu sai ta bar ɗan miji guda ka zai kwashi mace ta da ta bar ƴaƴa maza guda uku ƴaƴa mata ba uku waɗannan suna da kaso biyu waɗannan suna da kaso ɗaya ta da su ta bar babanta ta bar babanta wannan ɗaya bisa sha wannan ɗaya bisa shida sauran a raba ƴaƴanta ta da su ta bar jikanta alai na duka abahi nan ne da matsalar za ta canja a jama'a na a dai muna magana wanda muka faɗi muna tamba kowa kenan Allah su sai na in duka namiji ne zai taho in ka mace an tsallaka da aiki na'am na'am ya rasu ya bar ya mace ya bar uwarsa ya bar bansa ko uwa ko uba da uwa da uba ai baban sa cikin gado ya ka ka ba uba da yusa ka ba uwa da yusa shida ka ba ya rubun dukiya ko kenan su shida fa da yusa shida sai ka saki babba a matsayin sa na mai tattare abin da ya saura amma ina da yusa shida ba da yusa shida wannan uba shida insha Allah in dai uba yana to ƴaƴan cikin sa ban sa gado a sai uwa mace ƴaƴan ka ba su gado ba Allah ya samu da na'am a duniya rabi labata sai a nemi da suke dangantaka da hinda su iya gado in an rasa a duba maslaha a kai baitul mali kuma a mata da sauri shine zamu samu hakamun raddi mai bai ciwo a hakamun raddi ya dawo da dukiyar in maslaha da wani alheri sai aka mutu ga cewa dama a cikin aiki take cikin wahala ki ko baitul mali kudi ya ci ba har sai da kudi ana odo me kuma haka a kai baitul mali yake abin mata wacce dukiyar ta ya maslaha da mata da tsawa baitul mali haka mai zai sisi sisi da arziki ya wuya kuma ka dauki miliyan goma sha wani abu an bata da kiyar mata ke tafiya da sanda kare kuma ɗaki ɗaukar miliyan goma da kai mata sai a kai sun lokacin man ba ta gina duba na ai ta danganta da duba wala amma bai da ai duk akwai bambanci da kana riba mai gaba da wala amma ba maza maka take na filafiya wasu suna ga an fifita mai kimali akan zuwa amma kuma na fifita zuwa amma akai bai tulmani insha Allah to wannan ya fara da mun ne sai mu gaggaura tabbas kai نعم لا eh misali daga amma ba mu daga kai nan kai ko kai din ba kan riga ko ko kai misali zaka shiga do in kana kai zaka gado amma ya zama to baka na amma akwai ka maza da mata shike wannan ba akwai na kan maza da mata sai sirra da zakari mislu hablul unsa na'am yar da tana cin gado a dublai kenan ko ta cin gado yar da tana cin gado dan ɗaya ɗar ɗaya su ne ba sa cin gado na'am na'am guda hudu na'am na'am na'am na'am hadal urin na'am ai ga kai da cancan hajji an aje ka ya su cin gado mata ai wata kuma da zuri wani mana ya da kafin bara abu ce wadda rabar rabar gado hada zai gaya maka yar ya da ɗan ya duka basa shiga da aka da kai da su ɗaya kushi mutum ya wuce a karo sai ya ɗan yasa to da kai kusan duk ne kai da kake nuna ne ma san ya mutu kai da kai masu rabar gado ko da da ta yi hanyar tafiya ta yi da rasu yadda zai faɗo a cikin lura a hamsin kuma ya gaya a basu gado na'am eh eh eh amma na ce maka ya tan hawa to na wai na wajen to insha Allah wa alaikum salam eh eh na na na garin ta bayanai mutum ne a bashi ajiyar kuɗin marayu kada ne a dubu hamsin yana ajiya abu sai karawa ya zo ɗauki goma sha uku sai wani abu na dubu goma sha uku zai ta marayu ko e so yake sanadin da ya sa aka a gida an jirna yawon kawo ya kuma saura ya fitar tunawa da kyau kuka sani da shi za a kalli ya sa algusha wannan kafar idan akwai nuɗi ya saka shi a ciki kai tsaye da abu goma idan wabu da yake da bata ta san da daukan mataki yayi Allah ne ya da fita da rashi ba zai iya sai ya dage wajen juya masa gunta 37 da cike wannan gunta haihu lokacin da bai ta rushe dutse bai da masa gare da wannan lokacin ba sai rasu abin da aka ga da rubu hamunci rar kaza ga watan kaza da wanda wani sun shi da an sace dubu sha uku bisa dalili kaza da dalili ba sace na bane ba ma dalili na juya miki nayi kaza da ta ta kai rubu 100 da kaza ga miki sai na kai da sai ba shi aka bai da kudin mara za mu yi dama ya kudin sa sai a tara masa kudin za ka bari an mai kaza kaza da kaza kaza wanda ya rage kaza ne kuma abu ne sai fashi nan a kwanai ba sai wani ya zanci ne amma kuma ya cinye mu sai fuloti ya sani ka san ana irin wani to fili ka faɗa abin da ya bari dusa ba isi ana yi da fuloti mutum dubu goma na sama fuloti dubu goma kuma dubu sittin ga duka amma kaza amma kaza amma kaza a ita yasa na juyi abin aka yi kaza aka yi kaza ta yi ribar kaza a cikin kaza dan ina da bukata a ɗauki ladan rita kaza ya saura kuma a shi daga a yi lalila abu da ruru abu makwancin jinsu to daga dubu kudi a bada sauran sun a bada sauran sun bayani a wani sauran riki an gama su tsari in ba su tsari dubu kun aka yi ce ka jiki samu ya ce mutane ne daga tsarin idan akwai marayu a rusu yakshin da yana ƙarfa min halki mai tam da ya fad a wale falita kuwa idan bar ma maraya kai ji tsoron Allah mara ku sarki kai taka tsarin yesu mutane da idan suka kafa wa maraya din an ci da kuɗi ya mutu rubu mun kafa sai aka yi tsaba ya ta kuka yunwa sai ɗauki rabin gwagwai aka dafa mai da ya shirya ne da sai ya rona to kaza an fi su in ya juma bashi aka bashi ya kici in ya juma a ya kici har ta baka ji hayani sannan a bashi ban da zai shaƙi da sai da abin ya yi tsanani Allah madaukaki zai ce yanzu ku ki ku da dukkan su wallahi wal mufsih min miskin Allah ya san mai barna take masu kokarin gyara da kai koko wani baraya fa masa da kai da muka wani kai da kai da sai da zai a ko gashi ma baraya fa na a ina da asin karfi amma dan da dukiya ina juya masa samun riba to ima ya ce fa ne fara gida haka ani na ce shi kira budin ya gwada ta tubu ne a rashin musu a kari biko sai ya ce a bashi abinci ko shi wannan babu wani babu zan kawo gidi za ta mashi kasa ribi abinci da safe a bashi abinci da rana a bashi abinci da dare in ya aru sadaka in an yi a zuwa ɗari ɗari su dinga kusa ba in Allah gani da gani ne ba wanda aka amdale wanda sai dai Allah ya ce ya san mai barna ya san ƙarin yara kada su ciyar ta Allah madaukari zai kala Allah kai sarki amma wa ta'ala bihamdika ila ila astaghfiruka wa alhamdulillahi wa ta'ala